ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd shi gaba da darussan mu na hadisi sannan muna karatu cikin littafin riyadus salihin na Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf wanda aka fi sani da al-Imam An-Nawawi Allah ta'ala ya mishi rahama muna wannan kitabul azkar babu fadli zikri wal hasi alaihi wato babun da yake magana akan falala na ambaton Allah da kuma kwadaitarwa akan ambaton Allah ambaton Allah abu ne da yake da falala ba a so mutum harshen sa ya bushe daga barin ambaton Allah kullum ana so ya zama mutum yana yawan ta ambaton Allah da wannan ne kuma Allah zai ambaci bawa yau za mu tashi a hadisin da malam yake cewa ko jiya hadisan da muka karanta mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana misalin wanda ke ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar rayaye ne da me ce a riwayan ta muslim kuma gidan da ake ambaton Allah gida ne rayaye gidan da ba a ambaton Allah ko da gidan da lu'ulu'u da marjani da zinare aka gina shi yana tamkar kango ne an gane tamkar rusasshen gida ne tamkar gidan da yake mataccen gida ne don haka gida a gina shi akan ambaton Allah shine rayayyen gida mutumin da yake ambaton Allah shine raye wanda ba ambaton Allah to wannan matacce ne sannan zuciyarsa tana kaikashewa an gane kuwa ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون rashin ambaton Allah yana sa zuciya ta kaikashe kidnapper zuciyarsu ta kaikashe saboda ba sa me ambaton Allah barayi zuciyarsu tana kaikashewa da yan daba da yan ta'adda saboda ba sa me fasa ambaton Allah duk lokacin da kake ambaton Allah zuciyarka raya ta kake an gane kuwa kamar mutum ne da yake cin abinci yake sha ai yana rayuwa ko to haka zuciya in tana samun ambaton Allah sai ta rayu mutum da baya cin abinci baya sha sai ya mutu ko to haka zuciya in ta rasa ambaton Allah sai ta mutu idan ta mutu summa qasat qulubu min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa in zuciya kuma ta kai kashe to dutsen shirama bai kai ta ne bushewa ba shi yasa zaka ga abin da mai kaikashashen zuciya yake duk yadda mai hankali yake da mai tunani ba zai iya ba amma shi zai mafi da haka dai mu yawaita ambaton Allah wa an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi yace annabi sallallahu ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah yana cewa wannan hadisin qudusi kenan ko ana inda wanni abdi bi ina da bawa na ke zatona wa ana ma'ahu idan zakarani ni ko ina tare da shi in ya ambace ni fazkuru ni azkurkum kenan ko fa in zakarani fi nafsi idan ya ambace ni ransa zakartu fi nafsi sai na ambace shi ne ma arena wa in zakarani fi fi mala'in idan ya ambace ni cikin taro zakartu fi mala'in khairin minhu sai na ambace shi cikin taron da me suka fi nashi alkhairi an gane wannan kenan kun ga wannan hadisi yana nuna duk wanda ke ambaton Allah Allah na ma yana me yana ambaton shi in kuma ya ambaci Allah cikin ayari na jama'a gungu na jama'a to Allah zai ambace shi cikin ayari na mala'iku wa anhu daga Abu Hurairah din qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace sabaqal mufarriduna wato al mufarriduna sun tsere malamai masu bayani suka ce al mufarriduna dinnan sune waɗanda wato suka tserewa sa'anninsu wajen su sa'anninsu sun halaka ba su ambaton Allah su kuma sun zauna suna ne suna ambaton Allah sun zama na daban kenan an gane qalu wa mal mufaridun sabai suka nema suna cewa su waye al mufaridun ya rasulullah annabi yace azzakiruna Allah kathiran wa zakirat masu yawaita ambaton Allah maza da mata waɗannan su ne suka tsere wa sa'anninsu an gane kuwa lokacin da mutane a ce sun shagaltu da danna waya da kallon arewacin ko da kallon series kai kuma a ce ka ware kana da wuridi na kullun da kake na alkur'ani wannan kai ne kai ne kai tsere musu an gane kai ne kai nasara ba ba ka bibiyan kullun wani fim aka yau sabo na awa biyu in ka zo kwanciya daga karfe 8 har 11 kan lokaci ka ka kwanta akan sabo in ka mutu akan sabo ba روى الكوروية المفردون بتشديد الراء وتخفيف فيها an rawaito almufariduna din nan bi tashdidi ra almufariduna wa takhfifi ko kuma almufriduna kun gane wal mashhur alladhi qalahu aljumhur at-tashdid amma abin da jumhur suka fada shine at-tashdid almufariduna kenan an gane wa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir dan abdullahi Allah ya kara mishi da yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa afdalu dhikri la ilaha illallah mafi falalan zikiri shine mutun ya ce la ilaha illallah kenan faɗin la ilaha illallah ma da yawaita faɗanta shi ma an bato ne na na Allah tayi tambaya Allah zikiri ne kai kashe Allah ba zikiri ba zikiri ba ba hadisi ɗaya da yazo ya nuna cewa faɗin iya Allah zikiri ne kenan baya halasta ka zauna kana Allah Allah Allah ba zikiri kake ba an gane duk zikirori sai dai ka ji subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar an gane amma faɗin la ilaha illallah kun ji shine afdalu zikri ka zauna kana la ilaha illallah shi ma zikiri ne ubangiji ta'ala sa kalmar mu ta ƙarshe a duniya ta zama la ilaha illallah وعن عبد الله بن بصير رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ku ji wannan hadisi daga abla dan busar Allah kara mishi yadda yake cewa wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah inna shara'i'al islam qad kasurat alayya shari'o'in musulunci sun yi mun nauyi fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi ka bani labari sanar da ni wani abin da zan yi riko da shi an gane na wato ainihin ratayu da shi qala sai annabi ya ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah da ɗaya kada harshen ka ya gushe ɗanye daga ambaton Allah kullun harshen ka ya dawoma ciki nan cikin ambaton Allah kenan idan shari'o'i sun yi maka yawa to ga abin da yafi komi sauki shine me ambaton Allah saboda da wuya ka samu ta ce ma harshen sai yana ciwo haka ne ko ina zaka ce yana ciwo da ido da kunne da kai ko amma ka ce harshen ka yana ma ciwo da wuya to kenan shi harshen tunda baya ma ciwo to sai ka me shagaltu da da ambaton Allah shi yasa annabi ayyub kansa da ya jinya malamai suka ce duk gabansa jinya ta san ko amma banda man da harshen sa shi yasa mai bai gushe ba yana ambaton Allah da shi wa an jabir radiyallahu anhu wannan kuma hadisin zai nuna ma ko jinya kake a ganin asibiti kana kwance ko baka iya komai amma zaka na iya me haka na iya ambaton Allah wa an jabir radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga jabir dan abdullah Allah ya ƙara mishi yadda daga annabi sassan ya ce man ƙala duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdi ya faɗi wannan ko woyesat lahu nakhlatun fil janna za a dasa masa mai dibino a aljanna in ka ce subhanallahi wa bihamdi za mu zo mu ji a wani hadisi kuma can ƙasashen aljanna wato ainihin fili ne da shanta shine ambaton Allah kenan yanzu kai ne da kanka zaka dasa bishiyoyinka a ina a aljanna ta hanyar ambaton Allah kana subhanallah wa bihamdi an dasa maka dibino subhanallah wa bihamdi an dasa in kullun kai dari ka kullun ana dasa maka dibino gudana za da ya aljanna kaga in ka je ka sai ce ko wannan hadisi malamai suka ce sahih bi shawahidihi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abdullah dan mas'ud Allah ya kara mishi da ke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqitu ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi na haɗu da annabi Ibrahim a daren da aka yi Isra'i da ni, kusan da aka yi Isra'i da Mi'raji da annabi sassan ya haɗu da annaba ko tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta nawa ta bakwai. A sama ta nawa ya haɗu da annabi Ibrahim ta bakwai, yawa a sama ta bakwai ko shi ne ganshi yana jingina da baitul ma'amur ko da mala'iku dubu saba'in suke shiga in sun fita ba sa ƙara komawa har alkiyama ta tashi wa ma ya alamu junu da rabbika illa yawwa. فقال سي wannan annabi ibrahim yace ya muhammad ya muhammad aqri ummataka minni salam ka isar mana da ka isar min da sallama ta ga al'ummanka wa alayka salam wato mu amsa min sharhamukallah wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turba ka ba su labarin cewar aljanna kasarta mai tsafta ce azbatul ma sannan aljanna ruwanta mai daɗi ne wa annaha qi'an wato fili ce wa anna girasaha dashen cikinta kuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yawaita wannan yana sa kenan a tsirarwa mutum bishiyoyi shuke-shuke aina a cikin aljanna an gane wannan shi ma hadisi na hasan bi shawahidi وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أبو الدرداء لا قال ما سيداكي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ألا أنبئكم بخير أعمالكم shin na sanar da ku mafi alherin ayyukanku wa azkaha inda malikikum mafi tsarkinsu kuma a wajen sarkinku wa arfa'iha fi darajatikum mafi ɗaguwa cikin darajojinku wa khairin lakum min infaqi zahabi wal fidda sannan wanda yafi alkhairi daga ciyar da zinare da azurfa wa khairin lakum min an talqaw aduwakum sannan wanda ya fi alheri da ku haɗu da abokan gaban ku fa tadribu anaqahum ku duka wuyansu wa yadribu anaqakum su duka naku ku kashe su ko su kashe ku qalu bala sabai suka ce sanar da mu wannan abu qala annabi ya ce zikrullahi ta'ala shine yawaita ambaton Allah ambaton Allah wato yana cikin mafi alherin ayyuka mafi tsarkakuwa a wajen ubangiji ta'ala abin da yafi daga darajar bayi abin da yafi mai ciyar da dukiya an gane abin da yafi mutum ya je jihadi shine a same shi cikin mai cikin yawaita ambato na ubangiji ta'ala wa an sa'ad وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى وتودقع sa'ad dan abi waqqas Allah kara mishi da ke cewa annabi sun ya shiga wajen wato haka ne ko dakhala ma'a rasul sallam shi wato sa'ad din ya shiga tare da annabi sallam alamra zuwa ga wata mata wa baina dai hanawa akwai kwallon dibino ami tsakankanin ta hasa ko wannan duwatsu tusabbihu bihi tana yin tasbihi da shi a da wani hadisin bai ma inganta ba kafin mu je karshe za ku ji hadisi ne da'if saboda kada wani ya ce maka to ai gashi annabi ya ga wata tana yi da ni ce to wannan wancan dutsen carbin mu ne yanzu kenan ga malamai sun ce babu hadisi ɗaya da yazo yin magana akan mai halascin ko kuma umarni da irga zikiri da da wannan da sharbi annabi sallallahu da wannan gaban yan yatsunsa yake yake yake ambaton Allah shi yasa kai ma in dai ba tare da wata larura ba kai yanda annabi sallallahu yake an gane idan kuma akwai larura kai rikitacce ne baka iya in yanda aka haura sha biyar ashirin lissafi ya kwashe maka sai mu ce to yakan nemi abin lissafi amma a matsayin sa na abin lissafi ba wani abin bauta ba an gane ko shi sharbi sai zama iya aikin sa shine me daidai yake da kalkuleta bai da wani bambanci na haka bai da wata falalarata ya shi a wuya baya nuna addini ko kai mai addini ne rike shi a hannu kana yau da shi baya nuna kai mai addini ne in ba haka ba buzawa buzaye ne kowa ne mutanen buz na indiya din nan me ake ce musu budas su ma suna sa sharbi in ka je China su ma suna sa me arnan su maguzan su suna sa me sarbi shi kina mace suna da addini ba haka bane an shi rike charbin kawai ba addini bane rataye charbin kuma ba me ba addini bane dan haka dai tusabbihu bi tana tasbihi da wannan kullan dibinan ko da wannan dutse din faqala sai annabi ya ce ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha to na faɗa miki abin da yafi sauki mana daga wannan aw afdal ko fi falala faqala sai shi da ita subhanallahi adada ma khalaqa fi sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma baina dhalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithlu dhalik wato in kin faɗa haka sai ki ce Allahu akbar ma kwatan kwacin haka walhamdulillah mithla dhalik haka alhamdulillah ma kwatan kwacin abin da kika faɗa irin wancan wala ilaha illallah mithla dhalik haka la ilaha illallah ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك حق لا حول ولا قوة إلا بالله تخريج وجنكم حديث ضعيف نيكو yato hadisi ne wannan wanda mai da'if mafi wannan hadisin yayi kama da wancan hadisin juwairiya din nan da muka karanta ko subhanallahi adada khalqi wa midada wannan wa zinata arshi wa subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati sai mutun ya dauki wancan ya rabu da wannan da'if din kun gane hadisi na karshe a gabar وعن أبي موسى رضي الله عنه قال دقى أبو موسى العشعري الله تعالى قال مش داك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يشدني ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة شن نوصد كي نونا مك تسكى دقى كن تسكو كن الجنة فقلت بلى يا رسول الله نشي فدامن يا مأتين الله قال النبي يشي لا حول ولا قوة إلا بالله فدن ونن تو تمكرمي ونتسكاني daga cikin taskoki na me na aljanna mutum ya yawaita faɗin me la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi bukhari da muslim suka me suka rawaito shi wannan kuma ita ce gaba ta karshe da za mu tsaya kanta insha Allah ta'ala sai zama na gaba sai mu wato ainihin dora duk wannan babin in ya karantar da mu wani abu shine mutum ya iya kokarin sa kar ya gama karanta kitabul azkar na wannan littafi face ya sabarwa kansa wani zikiri da yake na ambaton Allah za ka tafi kasuwa a kan mashin ɗinka subhanallah bi amdi sau za ka iya faɗa kafin ka isa kasuwa da yawa gana ya fi a ce kai baka gane in baka sa airpiece ba kana jin ana wata waka da amo yana tashi kamar duniya za ta tashi a tun kar ya saba da jin kiɗa an gane yawa kiɗa yana tsirar da munafurci a cikin zuciyar bawa kiɗa yana tsirar da munafurci a zuciyar bawa don haka kada mutum ya koyi jin kiɗa a ce kai in baka ji waka ba baka samun nutsuwar zuci daga ka ji haka a ranka to baka da lafiya sai ka samu malamai likitocin zuciya sai su magance maka wannan jinyar da take damun ka Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya Allah mu takaita haka lokaci yau mun dan ja ina ga ko